a yau uku ga watan rajab a hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 wanda ya yi daidai da wanda ya daidai da uku ga watan ko ashirin da biyar ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku Allah ya kaddara mana zama tare da 'yan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke a bariki GRA a cikin garin Gumel a ci gaba da karatunmu na littafin Dala'ilu Tauhid ko hamsuna su'alan wa jawaban fil aqidati wancan satin mun yi karatu har zuwa tambaya ta goma sha takwas wadda tambaya ta sha takwas ɗin matsaloli guda uku wanda wajibi ne mu san su wajibi mu yi aiki da su ya gaya mana cewa lallai mu san Allah ne ya halice mu bai bar mu haka sakakai ba ya turo mana da manzanni wanda ya biyayya da manzannin zai shiga aljanna wanda ya saba musu zai shiga wuta matsala ta biyu liƙe da wannan shine Allah baya yarda da tarayya ba a masa kishiya cikin mala'iku ko cikin annabawa matsala ta uku mai imani mai biyayya da Allah maɗaukakin sarki baya halatta ya ƙaunaci makiyan Allah mai girma da buwaye tambaya ta sha tara duk wanda tattauna da muke har yanzu malam bai tambaya ba akan Allah madaukakin sarki wane ne shi Allah da muke ta magana a kansa sai ce ko kuma lafazin Allah da muke ta ambatawa in an tambaye ki menene Allah to me yake nufi sai ce tambaya ta goma sha tara ma ma'anallahu menene ma'anar sunan Allahu in an tambaya da me zaki amsa ma ma'anar Allahu menene ma'anar sunan Allahu malam yace jawab ma'anahu dhul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina idan an ce Allahu ana nufin dhul uluhiyya ma'abocin uluhiyya wal ubudiyya da ubudiyya ala khalqihi ajma'in ma'ana in an ce Allah ana nufin wanda yake shine mai halitta shine abun bauta al uluhiyya wal ubudiyya bauta da allantakuwa wanda ya zama to Allah ya zama to abin bauta ga dukkanin bayin shi kwacokam ala khalqihi ajma'ina akan dukkanin bayan safa cokam wannan bayin wanda kika gani ne da wanda baki gani ba wanda kika sani da wanda baki sani ba manya da kanana boyayu da na fili kowace irin halitta to tana bauta ne kuma ta yadda Allah madaukakin sarki shine mahallicinta wanda suke da gardama mudin biyu ne ko aljani ko mutum amma banda su dukkanin sauran halittu sun yadda Allah shine Allah kuma shi ne ya cancanta a bauta masa kuma suna bauta wa Allah maɗaukakin sarki da haka ma'anar Allahu da an faɗi Allah da muke ta faɗa Allah Allah Allah Allah ana nufin abin bauta shi ne zul uluhiyya wal ubudiyya ma'abocin uluhiyya allantakuwa wal ubudiyya ma'abocin bauta wanda ya cancanta a bauta masa abin bauta ga halittun shi baki ɗaya sai ya tambaya ta ashirin ya ce li'ayi shai'inillahu khalaqaka to don menene shi Allahn ya halice ki ko ya halice ka yanzu mun ji Allah cewa shi ne wanda yake da siffar allantakuwa yake da haƙƙi na bauta ita to ke ɗin in an tambaye ki yanzu ga ki halitta har ga ki a masallaci har kin zauna kina sauraron karatu inda za a tambaye ki me buƙatar Allah wajen halittarki me Allah ke nufi da ke me zaki ma Allah menene dangantaka tsakaninki da ke ga Allah madaukakin sarki ine ma'anar li ayi shay'in Allahu khalaqaka dan me yasa Allah ya halicce ki ansar guda ɗaya ce sai ce li ibadatihi dan na mai bauta inda za a tambaye ki me hikimar zuwanki duniya tun daga jaririya har girmanki me abin da Allah ke bukata a gurinki kawai bauta banda bauta ba abin da yake da bukata a gurinki kuma duk wani abu da zaki kai a ganinki koda baki fahimta bauta bace wani abin bauta ce da haka babban aikin ki a duniya bauta tsakaninki ga Allah madaukakin sarki shine yace jawabi li ibadatihi sai ce tambaya ta 21 ma hiya ibadatuhu to waɗanne ne ibadojin da za a yi ma Allah madaukakin sarki kar mu manta a baya bamu nau'ikan ibadu da yawa yanzu ya sake tambaya dan me Allah ya halice mu dan bauta sai ce to waɗanne ne kuma ibadun nashi sai ce su ma ana kasa su gida biyu tauhiduhu wa ta'atuhu ibadun Allah madaukakin sarki kadaita shi da masa biyayya duk aikin da Allah ke bukata a kadaita shi a masa biyayya in an tambaya me aikinki ibada me ake bukata a ibadar sai ce tauhiduhu wa ta'atuhu kadaita shi Allah da kuma masa da'a yanzu ya ta bamu karatu menene ma'anar Allah dan me yasa Allah ya halice mu ibada mecece ibadar tauhidi da ta'a sai ce maddalilu ala zalik menene dalili akan Allah ya halice mu dan mu kadaita shi shi shi kadai kuma dan ya zamanto shi kadai muke biyayya a gare shi in an tambaya akwai hujja sai ce qaulullahi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halici aljani ba ma'ana babu hikima cikin halittar shi wal ins babu hikima cikin halittar mutum illa liya abudun face kawai dan su yi bauta gare ni wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya abudun ban halicci mutum ba ban halicci aljani ba sai dan su bauta min wannan sananniyar aya ce muna ta karanta ta kowa yana kafa hujja da ita amma babbar matsalar shine ya za mu fahimci ta Allah ya za mu fahimci biyayya ga Allah maɗaukakin sarki mun lissafo ayyuka da yawa da muka ce nau'ikan ibada ne sun kai goma sha wani abu kuma da duk wani motsi ma da zaki da tashi a rayuwarki yana faɗuwa cikin ibada abinda ake da bukata duk aikin da zaki to ki tace niyyarki da zuciyarki ya zama to Allah kika nufata kuma kin yi wannan aikin ne dan amsa umarnin Allah madaukakin sarki dukkaninmu bai ne na Allah kafin mu shigo masallacin nan ina kyauta zaton kusan kowace ta yi sallan magariba wannan sallan magaribar bauta ce ta Allah maɗaukakin sarki me yasa kika yi wannan bautar kin yi ne saboda Allah ya yi umarni a yi sallar ibada ce ko ba ibada ba ce ba ibada ce dan wa kika yi sallar dan mijinki ya takura ki dan iyayenki sun takura ki dan ba yadda zaki ne dan kina tsoron kar a zage ki dan kina tsoron kar a gaba ki sallah duk idan saboda waɗannan dalilan ne har yanzu baki yi su ba dan Allah madaukakin sarki me yasa kika yi sallar magriba nayi sallar magriba ne saboda Allah yayi umarni a mai sallah kuma nayi ne dan neman yardarsa da neman kusancinsa shine abin da ake da bukata tauhiduhu kadaita shi ikhlasi da niyyar ya zamanto kadai Allah aka nufata wa ta'atuhu da kuma biyayya shi yanzu wannan karatun da muka taro anan muna yi dukkanin mu muna yi ne saboda Allah yayi umarnin lalle a san shi ta hanyar karatu kenan karatun yana zama ibada idan karatun yana zama ibada to ya zamanto zuciyarmu a wanke take muna yi ne dan mu san Allah muna yi ne dan mu yi bauta ga Allah muna yi ne dan ya zamanto tsakaninmu da Allah babu jahilci akwai sanayya mun san Allah mun san wadansa mun kada ta cikin bautar muna yin bautar dan biyayya ga Allah madaukakin sarki tauhiduhu wa ta'atuhu ya ga mana ga aya duk dan adam da aljani Allah madaukakin sarki ya halitta shi ne kadai dan ya zamanto mai bautan ga Allah madaukakin sarki sai ƙara tambaya to tunda akwai bauta da ibadoji da yawa wacce ce akan kololuwar gaba sai ce ma huwa awwalu ma farada Allahu alaina menene farkon abin da Allah ya mai da shi wajibi akan mu kusan tambayar mai ahalari ko awwalu ma yajibu alal mukallafi nan kuma sai ce ma huwa awwalu ma farada Allahu alaina da faraba da aujaba da wajaba duk abu ɗaya ne menene farkon abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta shi a kanmu sai ce jawabi alkufuru duk aguci wal imanu billahi mai ahadari ta yi tashihu imanihi ko gyaran imani anan kuma sai ce alkufuru duk aguci wal imanu billahi kafirce wa ɗagutai da imani da Allah in ba kuma ta ba matsaloli da muka karanta wancan satin matsaloli guda uku shine duk wanda ya imani da Allah to baya kaunar makiya Allah makiya Allah muka ce akwai ɗagutu to menene wajibin farko a wajen bautar Allah wajibin farko duk ɗagutu sai an guje mashi malam zai gaya mana menene ma'anar ɗagutu sannan mai imani da Allah zuciyarmu ta gamsu shine mai halitta shi ya cancanta a bauta masa ya halice mu dan bauta duk bautar da muke amsa umarni ne da biyayya a gare shi da haka an san tambayar al-kufru bi tsaguti wal imanu billahi kafirce ma dagutu da imani da Allah shi ma sai ce wa dalilu ala zalika qawluhu ta'ala dalili akan haka faɗin Allah maɗaukakin sarki la ikraha fi dini qad tabayyana rushdu min al-ghayy faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim Allah ce la ikraha fi din babu tursasawa cikin addini addini ba dole ba gallazawa ba takurawa wannan shine tambarin addinin musulunci la ikraha fid din babu tilas cikin addini ko dai mutun yayi dan yana so yana sha'awa yana neman yardar Allah ko mutun ya bari ina la ikraha fid din sai ce qad tabayyana rushdu min al-ghay tabbas shiriya ta bayyana ta bambanta da bata an san menene addini an san menene bata yanzu da zaka samu mutane guda biyu ka ajiye su daya sabo take daya biyayyar Allah take in ka kalle su sun san ba daidai suke ba ita ne saban Allah ta san saban Allah take daga kana ta to mu dai sai Allah ya Allah ya gafarta mana mu dai sai Allah ya yafe mana saboda me ta san sabo a zuciyarta sabo ne wannan fa har a gidan musulmi kenan sannan tsakanin musulmi da arne sun san da bambanci musulmi ya san musulmi ne arne ya san shi arne ne yasa ce qad bayyana rushdu min al-ghayy shiriya ta bayyana akan abin da yake bata ne aikin bata daban yake aikin shiriya daban yake kuma ko ba a miki wa'azi ba ke da kanki kin san daidai daidai ne kin san ba daidai din ba ba daidai bane ba, ne ba. yanzu da wata za ta shiga ɗakinta ta aikata wani laifi babu kowa a gidan za ta ji gaban tana duk duk duk yana faɗuwa karba ko ana ganinta karba yanzu ta mutu karba Allah ya nuna ta kada asirinta ya tonu wannan abin yana nuna miki aikin barna ne sai ta kata bayyana rushdu min al-ghayy sai ajje ka'idar da ake musulunci da ita yace faman yakfur bi tsaguti duk wanda ya kafirce ma dagutai wa yu'min billahi yayi imani da Allah ya yadda da Allah shine jawabin da ya fara kawowa al-kufr bi taghuti wal imanu billahi a ina ya ciro faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi duk wanda ya kafirce ma dagutu yayi imani da Allah sai ce faqadis tamsaka haqiqa yayi ruko faqadis tamsaka haqiqa yayi ruko bil urwatil wuthqa da wata igiya amintacciya duk wanda ya kafirce ma dagutu ya yadda da Allah wannan aikin daidai yake da rike igiya wata amintacciyar bishiya igiya lam tisama laha wata ba ta tsinkewa ma'ana yanzu a ce ga wata kofa can iska kadawa take wanda ya bi wannan kofar ya fita shine to duk kadawar da iska take in kin kama wata igiya kin rike a jikinta kike tafiya zaki ji cewa da yadda iska zaki kada a hankali zaki je zuwa ga ita ko mutum a ce a cikin rami yake sai aka meka masa igiya ya rike daga wannan ramin yana da yaƙini duk nauyinsa da ƙarfinsa wannan igiyar ba za ta tsinke ba lokacin da ya kama yake biyo wannan igiyar ko ake jawo shi da wannan igiyar yana da yaƙini zai fito bakin wannan rami din to ita ma rayuwar duniya kamar muna cikin rami ne muna cikin daji abin da zai hana mu ɓata wannan igiya din za mu tadda ko masu nutso ne a cikin kogi wajen ɗauko lu'ulu'u za ga sukan yi tafiyar da ta yi tafi kilomita biyar ko goma a cikin ruwa amma za ga lokacin da za su yi nutsu sukan ɗaura wata igiya sai zama to duk inda suka yi wannan nutsan abin da zai hana su ɓata wannan igiyar da aka zaro tun daga ƙololuwar sama har ta shiga ruwan har ta ji inda za su je in ya tashi da wannan igiyar zai ke bi ya dawo to ita ma rayuwa haka take kafirce ma ɗagutu da yadda da Allah to wannan kamar wata igiya ce kika rike a jikinta zaki je a jikinta zaki dawo sai Allah ya ce lan sama laha wannan igiyar babu yankewa a gare ta babu ran da za ta tsinke babu ran da za ta rike babu ran da za ta lalace da haka duk wanda baya kaunar dagut mun ce dagutai akwai shedani a ciki dagutai akwai bokaye a ciki dagutai akwai wanda ya ce wa mutane ku zo ku bauta mu ɗagutai akwai wanda aka bauta masa ya yadda da wannan bautar da ake masa wannan duk dangin ɗagutai ne Allah ya ce to duk wanda ya ce ba shi ba waɗannan mutane ba shi ba shaiɗan ba shi ba bokaye ba shi ba bautar gumaka ba shi ba wanda ya ce wa mutane ku zo ku bani girma irin na Allah ba shi ba bauta ma duk wanda mutane suka bauta masa bai cancanta da bauta ba ine fa mai yakfur da tsaguti duk wanda ya kubuturce wa dagutai wa yu'min billahi ya yadda da Allah madaukakin sarki imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sa malaika jibril an tu'mina billahi yadda da cewa shi samamman sarki ne yana nan tun kafin a samu komai yana da duk siffofin da ya ba ma kanshi duk bayi halittarsa ne ya ajiye mu a duniya don ya gwada mu zai ɗauki rayuwarmu mu yi zama a cikin kabarinmu zai mai da mu lahira ya mana hisabi a kan ayyukanmu wasu na aljanna wasu na wuta ba mai girma sama da girmansa ba mai ƙarfi sama da ƙarfinsa ba mai ɗaukaka sama da ɗaukakar shi ba mai azartawa ba mai rayawa ba mai macewa ba wanda ya isa ya samar sai shi ba wanda sai guje ma tsarin Allah madaukakin sarki idan muka samu irin wannan imanin a ranmu to mun zo da aiki da Allah ya wajabta a kanmu shine awwalu ma farada Allah alaina farkon abin da Allah wajen wajabta a kanmu duk abin da ba Allah ba bai isa abauta mashi Allah ya cancanta da bauta kuma mun gaskata samuwarsa cikin zuciyarmu wa may yu'min billahi wa may yakfur bi taghuti ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة بالعروة الوثقى لن انفصام لها سيتي والله سميع الله نجي ne daga cikin siffofin Allah yana ji wallahi wannan karatun da muke a yanzu haka Allah yana jin karatun waɗanda suke yin ƙasa ƙasa ma su yi wata zance saboda za tana so ta tambaya ba ni ko me aka ce ita ma wannan ƙasa ƙasa ɗin Allah maɗaukakin sarki na jinta kai wadda ta buɗe baki ma ta yi magana na kusanta bai ji ba Allah yana jin ta wannan shine jin Allah yana da bambanci da irin jin mu watakil idan ɗaya na mun zance ina sauraron ta in wannan ta ƙara wannan ta ƙara wannan ta ƙara sai dai in ji na ɗaya ba zan ji na sauran ba amma shi yanzu duk sautukan da suke fita Allah yana jin su kuma yana tantance na kowa a cikin wannan sauti din da haka Allah siffofinsa mai ji ne amma ji da ba irin namu ba wallahu sami'un Allah mai ji ne jinsa ya bambanta da duk irin jin da muke ji kuma mu akwai inda tsawon magana in ta kai ba za ki jiyo ba yanzu wata kin tana ƙarshen masallacin nan wata idan ta yi magana ba zan ji ba ko da za ta ɗaga murya ta yi da ƙarfi ba lallai ba ne in ji amma shi dan nisan guri Allah yana jiyo wannan magana nana aisha take cewa ga abin mamaki mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi tana kofar daki daga waje manzon Allah yana cikin daki daga ciki nana aisha tana cikin daki tace nakan ji ta kan fada yakan fada in fahimci wani bangaren zancen ban fahimci wani bangaren zancen ba ashe koke ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace mijina ya aure ni mun yi tsawon zama ga tsufa ya kama ni ga iyali kuma yanzu ya sake ni ya ce min wai in ya zo guri na kamar ya je wajen babashi karatun da muka yi da azumi ko ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka faye mu muna da yara in na fita na bar su yara na lalacewa za su in na fita da su ban da ƙarfin da za su ɗauki nauyinsu manzan Allah na ce ki haƙuri haka Allah ya ƙaddara kaza tana gaya manzan Allah kujarta na na aisha take cewa ina jin wani ɓangaren wani bangaren na zancen bannaji sai dai in ji kamar guni sai manzo Allah aka masa wahayi bismillahir rahmanir rahim qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah ta har yaji fadin wacce take jayya da kai cikin al'amarin mijinta ashe kenan babu nisan guri ba nisan tafiya da za a yi wata magana wadda Allah madaukakin sarki bai ji ta ba yanzu nan inda duka masallacin nan za mu buɗe baki lokaci ɗaya mu faɗi kalma ɗaya duka Allah ya santa ya ji ta ya ware muryar kowa musamman in muka zo sallar isha ba za mu karanta fatiha ba ghairul maghdubi alaihim wala dallin me ake cewa na yanzu aka tambaye ni mace nawa ce ta ce amin anan nawa ce bata faɗa ba wallahi ban sani ba kaga iyaka ji na dan adam kenan amma Allah madaukakin sarki ya san adadin wanda suka ce amin ya san waɗanda ba su faɗa ba ya san wace faɗa da ƙarfi ya san wace ce bata faɗa da ƙarfi ba ya san wace ce ta faɗa dan tana so wace ce ta faɗa dan ta takura wace ce ta faɗa dan tana jin daɗi wace ce ba dan daɗi ta faɗa ba wace ce ta faɗa dan ta san addu'a ce tana neman Allah ya sa ta ciki wace ce kawai faɗa ce dan ta ji ana cewa amin ta ce amin wannan shine bambancin jin Allah madaukakin sarki da haka duk inda kika ji siffa ta Allah ba irin ta mutane bace jin Allah ba irin na mutane bane jin sa ba wani abu da yake boyuwa wani sautin baya rufe wani kuma babban amin mamaki inda zamu tada kasuwa a cike da mutane wannan fillanci suke wannan yarabanci suke wannan hausa suke wannan inyamuranci suke wannan kanuri suke wannan suna larabci wannan suna faransanci wannan suna yaren jamusanci a wannan lokacin da suke magana da bambancin yarensu da haɗuwar yaren a lokaci ɗaya Allah yana ji yana fahimta kuma ya san me kowa ya faɗa da haka kenan jin Allah matsaukakin sarki yana da bambanci da irin namu amma aikin sa ana siffata Allah din wallahu sami'un alimun kuma Allah masani ne mai ilimi ne shi ma ilimin Allah matsaukakin sarki ba irin namu bane ba, ba. shi Allah babu ran da ya taɓa yin jahilci babu ran da bai san wani abu ba amma ɗan adam akwai ran da bai san wani abu sai daga baya Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi haka ma Allah ya faɗa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah haka ya fiddo ku daga cikin mahaifanku ranar haihuwarku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba haka Allah madaukakin sarki ya fidda mu da Allah a tambayi kowace ana ran da ta fado duniya ran da aka haife ta dawa dawaye dawaye a gurin akwai wacce ta sani ba wacce ta sani kage yanzu ai wata aka yi fa ran yaushe aka haife ki baki sani ba da safa ne baki sani ba da rana ne baki sani ba da daddare ne baki sani ba ana zafi baki sani ba ana sanyi baki sani ba ana ruwa baki sani ba takwaran kwata ta faɗo baki sani ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba amma sannu a hankali Allah yana sa muku sani sai ku sani to shi Allah madaukakin sarki babu ran da haka ta faru a kai shi tun kafin halitta Allah ya san komai mu da muke cikin mahaifanmu wa ya'lamu ma fil arham Allah kadai ya san abin da ke cikin mahaifa ilimin abin da ke cikin mahaifa shine Allah ya san lokacin da abin da yake cikin ya shiga daidai minti kaza da sakan kaza da awa kaza a rana kaza ta wata kaza a shekara kaza lokacin aka samu shiga ciki Allah ya sani ga na namijin ga na macen Allah ya dauke su za a yi halitta Allah ya kiyaye wannan lokacin duk likitan duniya ka tara ka tambaye ka ce yaushe daidai wannan lokacin cikin ya shiga bai isa ya faɗa ba kaga kenan wa ya alamu ma fil arham ilimin Allah lokacin da cikin ya shiga ya sani lokacin da ruwan namijin da ruwan macen za su juya su koma wata halittar Allah ya sani lokacin da su zama gudan jini ya sani za su zama gudan tsoka ya sani za a sa mai kashi da fata Allah ya sani lokacin da zai girma ya sani namiji ne ko mace ya sani daidai lokacin da mahaifiyar za ta gama jin zafin naƙuda ɗan ya faɗo Allah ya sani idan ɗan ya faɗo dan kirki ne ko dan banza ne ya sani dan wuta ne ko dan aljanna ya sani zai dade ko ba zai dade ba ya sani duka waɗannan ilimin ko da likita ya leka ya ce ran kaza ake sa ran za a haihu namiji ne kwaya ɗaya akwai ilimin da bai sai ba ka ba zai dai leko cewa akwai ɗa a ciki alamu za su nuna masa namiji ne alamu za su nuna masa kwaya ɗaya ne amma wannan kwaya ɗaya in ya faɗo kwana nawa zai ya mutu likita ya sani ba a san kwana nawa za su yi ya mutu ba idan ya faɗo duniya zai yi arziki ko ba zai yi ba ba a sani ba zai yi turin kai ko ba zai yi ba ba a sani ba zai yi ƙoƙari ko ba zai yi ba ba a sani ba mayaudari ne ko mace amana ne ba a sani ba yanzu ana ana mallar ƙasashen suke cikin ilimin allah maɗaukakin sarki wa ya alamu ma fil arham da haka kenan dukkaninmu lokacin da muke cikin mahaifanmu kowa Allah maɗaukakin sarki ya san me zai faru da shi kai tabbacin ma akan ya sani har mala'ika ya turo kowane aka ce a rubuta masa manya-manyan abubuwa hudu da suke da alaka da rayuwarsa an rubuta arzikinmu an rubuta ajalinmu an rubuta duk abin da za mu kuma ƙarshe an rubuta mana 'yan aljanna ne insha Allah wasu kuma an rubuta musu 'yan wuta ne wa shakiyun aw sa'idin yanzu banda Allah ya sani har turowa yayi a rubuta yanzu dan Allah banda Allah a kalli cikin masallacin nan akwai wanda zai iya duba mai ce mu duka yan aljanna ne akwai wanda sai ce ga yan wuta a cikin masallacin nan sai dai muna sa rai insha Allah mu duka yan aljanna ne muna sa rai insha Allah babu wanda za a kona ko babu wanda za a kona a cikin mu insha Allah ta'ala amma a cikin ilimin Allah hi tabbas ne ya sani da haka da yake miki wallahu sami'un alim ilimin Allah daban yake sannan mu sai abin da ya faru muka san shi abin da bai faru ba ma fa Allah madaukakin sarki ya san shi da Allah yanzu in tambaye ki idan kin koma gidanki minti goma da shigarki gida me zai faru wallahi babu wacce ta isa ta kama minti goma wuta za a kawo wuta za a dauki za ta yi tuntube alwala za ta yi waya za ta buɗa kiranta za a yi message ne zai shigo albahi za a bata sallama za a yi mai gidanta ne zai dawo wallahi bata isa sani ba minti goma kacal bata isa ta faɗa ba amma yanzu mu dukkanan idan da za mu fita Allah ya san me za mu aikata idan mun fita kai Allah ma ya ce har abin da ba zai faru ba Allah ya san da me zai faru idan ya faru arna da suka je lahira suka ji azaba sai suka ce Allah a dawo da mu duniya za mu yi aiki na ƙwarai Allah ya ce a walau ruddu la'adu limanuhu anhu wallahi da zan dawo da su duniyan sabo da arnancin da suka yi irin sa za su maimaita kaga ba za a dawo da su duniya ba amma Allah ya san inda an dawo da su duniya da ya san me za su faru bara mu faɗan gajeren misali ɗayar ku ba mamaki lokacin da za ta yi aure wanda suka yi aure wataƙil tana da samari guda biyu ko uku a cikinsu ne ta zaɓi ɗaya ta aura sauran biyun ba haƙuri ba aka ba su so yanzu ita wannan ɗayan da za ta aura in aka ce faɗi me zai faru a shekarar aurenku ta isa ta faɗa ba ta isa ta faɗa kai faɗi ma daidai minti nawa za a saki a gidan shi ba ki sani ba sai dai abin da kika sani za ki tare ran asabar ko ran lahadi amma ran asabar ko ran lahadi din daidai karfe tara takwas da rabi takwas da arba'in a mota a babur jar mota a ƙafa duk ba ki sani ba kawai da kin san za ki tare za a kawo mota za a kawo mota wacce ba ki sani ba wannan ɗaya daga cikin da kika aura sauran biyun da baki aure su ba da sun aure ki me zai faru da ba a aura miki mijinki ba wani aka aura miki me zai faru baki sani ba akwai da in ta aure sai da na sani ta ce a da na san haka ne da ban zabe ka ba a banza na barwa ne da na barwa na da yafi alkhairi yanzu zuciyar ta ce ta ga mata haka to shi kuma Allah ya sani da kin auri wannan ga yadda za a daura aurenki ga yadda za a kai shi gidanki ga abin da zai faru ga yadda za ku yi rayuwar ga kuncin da zaki shiga wallahi duka Allah ya sani idan kina da samari guda uku kowanne da za a daura miki aure da shi Allah ya san ɗaiɗai ko rayuwar ku tun daga farko har ƙarshe da zaki amma mu duka wallahi ba mu sani ba iya wanda muke yi ita muke ganewa dukkanin mu yanzu nan kowace ta koma gidanta wallahi ba ta san me zai faru tsakaninta da mijinta ba shi namijin bai san me zai faru tsakaninsa da matarsa in ya koma gida ba sai dai broad ideas a dunkule na san inda je gida zan ci abinci zan yi bacci shikenan muna fada ban ma fada mun san haka amma za a yi ba za a yi ba za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya kalau ba za a ji daɗi ba za a ji daɗi ba Allah ka ɗebar wa kanshi sani mu ba mu sani ba sai dai a dunkule muka iya sanin manyan abubuwa da suke zuciyar mu wata ilka faru wata ilba su faru ba amma ilimin Allah madaukakin sarki babu abu ɗaya da yake kubucewa kenan karkashin wannan a cikin imaninmu da Allah yana nuna mana duk inda muka ji wani suna na Allah ko siffa ta Allah to kar mu daidaita ta da irin siffar da muka sani kar mu daidaita ta da irin sunan da muka sani dan kin ji an ce miki Allah sami'un mai ji ne sai ki dauka irin jin da kike haka Allah yake yi wallahi ba iri ɗaya bane ba Allah mai ilimi ne ki dauka irin ilimin ki shine ilimin Allah ba haka bane ba kuma shi ilimin Allah mantuwa ba ta shiga cikin ilimin Allah wallahi neman aka tambaye ni karatun da muka yi rana ya ce in faɗi da me da me ya faru ban isa ba kawai da ce ne mun karanta daga guri kaza zuwa guri kaza bakin abin da zan iya rikuwa kenan amma ɗaiɗai da ɗaiɗai in da da kalmomin har abada wallahi sai dai Allah madaukakin sarki ya dawo da su kaga kenan ilimin na Allah ba ilimin ilimin namu bane ba wani abin yanzu za a ga miki yanzu zaki manta amma shi Allah har abada wannan abin yana nan a cikin sanin shi kuma dan kafa hujja ya sa mala'ika ya rubuta za a fito a ranar gobe alkiyama da haka wannan shine Allah da in mun yi imani da shi mun kafirce mu dagutu to yanzu mun yi riko gamgam ga addinin musulunci yasa malam sai ya tambaya ta gaba yace ma hiya urwatul wuthqa da aka ce igiya amintacciya me ake nufi da amintacciyar igiya da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya sai ce jawabi amintaccen igiya ita ce la ilaha illallah wa ma'ana la ilaha nafyu wa illallah isbatu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa sai aka ce bai urwatil wuthqa sai aka ce la ilaha illallah kamar a ce miki duk wanda ya kafirce madagutu yayi imani da Allah to ya ce la ilaha illallah ke ya ra'ayinki ki ce ni duk dagutu ba na son shi Allah na yarda da shi in dai kin faɗi wannan to daidai yake da kin ce la ilaha illallah shine ma'anar istamsaka bil urwatil wuthqa yayi riko da igiya amintacciya ma'ana aikin sa yayi daidai da la ilaha illallah sai ce menene ma'ana la ilaha sai ce nafyun kina korewa ne babu wanda ya cancanta a masa aikin bauta ko wane ne a duniya babu shi daga zarar kin ce la ilaha to duk wani aiki in dai na Allah ne to kin ce ba wanda isa a masa a duniya illallahu sai kika ce Allah kaɗai za a wa ma'ana yanzu kin yadda kenan Allah da ya halice ki dan bauta zaki bauta masa shine ma'ana la ilaha illallah na yadda akwai Allah na yadda zan masa bauta kuma duk duniya ba wanda za a wa wannan bauta din shine fa may yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tisama laha rana ta insha Allah sai mu ji ma'ana da yace mana na fahimta isbati kuma zai gaya mana menene ma'anar nafiyu menene ma'anar isbati me ake nufi da korewa me ake nufi da tabbatarwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin